لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin huwa ce wasu rayuwarmu ta iso wannan lokaci a wannan rana ta litinin goma ga watan safar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Insha Allah za mu ci gaba darasinmu da muke a wannan littafi na adda'uwar dawa na Allah matul ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. Tumalin ce ga wani fasali faslun man fa'ala zamba mu'tamidan ala afuwillahi, ta'allake dai da maudu'in da ake magana a kansa. Wato, tsammanin samun yafiyar Allah, amma kuma sai aka kuskure ma hanyar nemanta, a yi dogaro da yafiya na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma a ganganta yin laifuffuka. man fa'ala zamba wanda yake aikata zunubi mu'tamidan ala afwillahi yana mai dogaro ga yafiyar Allah subhanahu wata'ala to shine malam zai sake tattauna wannan mas'ala duk da cewa an faɗe ta a baya malam yace wa kathirun min al-juhali i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamihi da yawa daga cikin jahilai suna dogaro da rahamar Allah subhanahu wata'ala da yafiyar Allah da kuma karamcinsa wa bayya'u amrahu wa nahayahu sai su tozartar da umarnin Allah su tozartar da hanin da Allah ta'ala yayi ba sa kiyayewa wa nasu annahu shadidul iqab sai su rika manta cewa Allah fa mai tsananin ukuba ne wa annahu la yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin kuma cewa ba a tunkudewa azabarsa daga mutane waɗanda suke masu laifi wannan ya yi basin aya ne wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin ba a tunkudewa azabar Allah gabarin mutane masu laifi sai suna manta haka sai su dinga dogaro da yafiyarsa ma'ana sun kula da janibi ɗaya ne sai suka manta da wani janibi don haka yace wa man i'tamada ala alal afwi ma al israri ala dhanbi fa huwa kal mu'anidi don haka duk wanda ya dogara akan yafiya ta Ubangiji, cewa Allah mai yafiya ne, ma'al israri ala zambi kuma ya doge akan laifuffuka, fa huwa kal mu'anidi, to hukuncinsa ɗaya ne da wanda yake mai tsaurin kai, mai tsaurin kai wanda aka ce gashi karka aikata kaza kuma sai aikata ɗin, yana sane, shi ne al-mu'anid, kangararrai kenan mai tsaurin kai, to hukuncinsu ɗaya. don haka in an duba janibi ɗaya sai a duba janibi ɗaya ababen haka suke tafe akwai yafiya kuma akwai azaba ga wanda ya zaɓa ya cancance ta Allah ka tsare mu qala ma'ruf wani cikin magabata malamai yake cewa raja'uka li rahmatin mal raja'uka li rahmati man la tu'i'uhu min al-khidlan wal humuqi fatar da mutum zai yi na samun rahama, amma ga wanda ba ka yi masa ɗa'a kuma, ya ce minal khidlan yana daga cikin wato ƙasƙanta yana daga cikin walaƙantuwa, walhumuki yana daga cikin rashin basira, alhumuk balidanci kenan, mutum ya zan ba shi da basira, ba da wayo. Wanda kake saba masa ba ka masa biyayya kuma kana tsammanin zai ji tausayinka. to kaga yace wannan akwai akwai wauta a ciki domin Allah subhanahu wataala yana juyar da tausayinsa ne ga waɗanda suka cancance ta su ne waɗanda suka yi dawo suka tuba daga laifin da suke yi waɗanda suke masa ɗa'a to su ne wanda yake tausaya musu in sun yi kuskure sai ya yafe musu ba zai kama su ba amma waɗanda suke masa tsaurin kai to Allah subhanahu wata'ala yana fuskanta su ne da azaba Allah cikin alkur'ani ya ce inna minal mujrimina muntaqimun mu masu yin azaba ce ta ramuwa akan duk masu laifi kaga yadda yake fuskantar su kenan to dole a kyautata mu Allah zato ta wajen yi masa biyayya da kuma tuba daga laifi wa qala ba'dul ulama wani cikin malamai yace man qata'a udwan minka fid dunya bi sarqati thalathati dirahima لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو من هذا kwatance ne ya kawo ya ce man kata a uduwan minka wanda ya yanke maka gabarka fi duniya a nan duniya inda ma kake da wata ‘yar dama amma da mutum ya yi sata bi sarakati talafati da rahima a dalilin sata dirhami uku dirhami uku da bashi da kima ko? ko dirhami uku yana da yawa ba shi da yawa mutum ya sai saci dirhami uku shine rubu dinar to sai Allah ya ce a yanke masa hannu wasarqu wasarqatu faqat'u aydihuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim barawo da barawo ne a yanke hannayensu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi inda za a yanke kuma cikin hadisi yace la taqta'u illa fi rubu dinarin fasa'ida kar ku yanke hannu sai abin da yake rubu dinar da sama rubu dinar to wanda ya sanya maka hukunci a nan duniya ka yi laifi laifin ba babbar sata ba karamar sata ce ma za a ce amma saboda ka keta huruminsa sai ce a yanke ma hannu a nan duniya ba a ma kai ka gabansa ba to malamin yake cewa la ta'amanu an takuna uqubatahu fil akhirati ala nahwin min hadha aiko ba za ka samu kwanciyar hankali ka samu amintuwa a kasance azabar da zai wa mutum a lahira ta zamanto ko da kwatankwacin abin da ya masa a duniya ba a duniya ya yanke hannunka ya sa an yanke hannunka a dalilin dinari uku kuma sannan mutum zai ta aikata laifin yana ta aikata laifin kuma in ya je lahira sai ya kasa samun azabar da alal aƙalli bata kai yanke hannu ba mun gane kenan ai wanda ya wannan tunanin ba yayi wauta inda har Allah ba zai azabtar da bayi a dalilin laifi ba to da ba za a sanya haddi a duniya ba da a nan duniya ba za a ce in mutum ya yi sata rabo dinar a yanke masa hannu ba a ce mai aure in ya zina a jefe shi har sai ya mutu ba kenan ashe ana nuna dogewa akan laifi in har aka kyala mutum ba bai tuba ba ba kuma abin da ya same shi to ku ba zai tsammanin cewa a kiyama zai sha lafiya ba in ya tsammani haka ma to yayi wauta wakila lil hasani an gaya mu hasan al basri rahimahullah naraka tawilul buka suka ce mun ga kana yawan yin kuka kana tsawaita kuka ya ta kuka ya ta kuka faƙala sai hassan albasar ya ce a khafu an ya tsaraha nifin nari wala yubali abin da yake sa anke kuka mai tsayi ina tsoron kada Allah ya watsa ni a cikin wuta ne kuma bai damu ba wato yana tsoron kar Allah ya jefa shi a wuta domin idan Allah ya sa mutum a wuta ba damuwa fa zai ba kamar yadda idan ya ba wa mutum duk kyautar da zai ba shi nan ma ba damuwa zai ba don ba abin da ya rage shi azabtarwa ba abin da ya kare shi amma zai yi ne domin cikar ikonsa da buwayarsa da izzarsa ya ce kar a yi kaza kuma aka yi to ku zai horan da ya ce zai yi to kaga maganin bari kar a fara ko Allah ka tsare mu wa kana yaqulu Hasan al-Basri hal ilaw yakan ce inna qauman alhadhum ama alhadhum amaniyul maghfira wasu mutane burace-burace na yalwar gafara Ubangiji ta shagaltar da su, hatta kharaju minad duniya bi gairi tauba, har suka fita daga wannan duniya ba tare da tuba ba, suna ta tunani na gafara Ubangiji, gafara Ubangiji, ai tana da yawa, ai Allah mai rahama ne, ai Allah mai rahama ne, kuma suna ta laifi, suna ta laifi, wannan burace-buracen gafara Ubangiji za a hadda ita sai ya shagaltar da su ba sa yi wa kansu hisabi, ba sa ganin laifuffukansu, ballantana su tuba, har lokaci ya ƙare suka mutu kuma ba su tuban ba. Ya ƙulu a haduhun, Hassan Basir ya ce, har sai ka ji ɗaya na cewa, li'anni uhsinu dhanna bi rabbi aini ina kyautata zato ne game da ubangiji na wa kadhaba kuma ƙarya yake yi law ahsana dhanna la ahsana al-amal Hassan al-Basr yace da mutum ya kyautata zato ga ubangiji ko kuda zai kyautata aiki domin da kyautata aiki ne ake kyautata zato kuma a same shi inda aka kyautata wato kenan husnul zanni ma husnul amal wa sa'ala rajulun al-hasan fa qala wani mutum da yayi fatawa a wajen Hassan al-Basr Hassan al-Basr ne yana daga cikin kibarut tabi'in manya manyan tabi'ai a gidan annabi aka raine shi ummu salma ku yangattace mahaifiyarsa babansa kuma bawa ne da na abubakar siddiq kuma suka yantar da su kuma aka aure suka hada musu aure ba su samu haihuwa da wuri ba har sai bayan rasuwa abubakar sai bayan wani zamani suka haifa san kuma a gidan ummu salma ya girba so kaga ya fara kwankwada daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salma saboda kaunar hasan da take ita take rainansa an hakaito a tarihinsa wata rana yana ta kuka yana ta kuka mahaifiyarsa ba ta nan lokacin ana shayar da shi ka san mace yatuma sai ta ɗauko nononta sai ta sanya masa a baki sai yaro kawai so matsotsan nono nono sai yana fitowa yana ta sha kaga kenan za a ce ummu salma ta shayar da shi kuma lokacin babu babu alaman abin nan tsufa ya same ta sosai to kaga wannan karama ce daga baya suka intikali zuwa basara can ne ya girma da hidimar iliminsa ya fi yawa a can taushe sa ake masa inkiya da albasar babba ne to aka masa wani ya masa tambaya faƙala ya ce ya aba sa'id alkunyarsa kenan kaifa nasna'u bi majalasati aqwamin yukhawifunana hatta takadu qulubuna tatiru yace to yanzu ya aba sa'id yaya zami ne kan mu ci gaba da zama da mutane yukhawifuna na da kullum wa'azin su tsoratar da mu suke yi hatta takadu qulubuna tatiru har ka ce zukatan mu za su furga su bar jikin mu saboda tsabar wa'azin da suke mana suna tsorata mu kullun cikin tsoro an tambaye Hassan Basir wani mutum ya faɗa masa haka sai Hassan al-Basri ya ce wallahi la an tashaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khairul laka min an tashaba aqwaman yu'minunaka hatta talhaqaka al-makhawif yace wallahi kazan ka zauna tare da mutane as-suhba anan zama tare da su kazan ka zauna da mutane yukhawifunaka da za su dinga tsorar da kai ɗin, ka ji kamar zuciyarka za ta fice, saboda firgita, hatta tudurka amnan har ka kai matsayin da za ka samu aminci a wajen Allah domin duk wanda ya tsorata to zai kiyaye. Haka ne ko? Wanda ka ga ya aikata abin da aka hana shi to bai tsorata ba ne. Amma wanda yake jin tsoron abin da zai biyo baya, kuma yana da tabbacin akwai abin da zai biyo baya, to zai ƙoƙarin taka tsantsan. in har ka same shi ya aikata abin da aka hana shi to sai dai bisa kuskure kuma daga ya gane zai dawo ya sulhu yana makyarkata to ka zauna da mutanen da za su dinga tsoratar da kai azabar Allah har dai ya sanya ka samu istiƙama ka rika kiyayewa har ka samu aminci na Ubangiji daga azabarsa, khairun laka, wannan ɗin shefiye maka alheri, min an tashaba a kawaman, a kan ka ce ka zauna da wasu mutane, yu'amminu naka, waɗanda su kuma za su dinga sanya maka aminci, kullum suna kwantar maka da haba, aljanna ka. Ai, Allah da ya ce abin nan, baka ga kaza a yi ta kawo maka shortcut na aljanna. Hatta talhaƙaƙal makawifu, hadde abin da kake tsoron kuma ya riske ka. Domin duk lokacin da ake nuna maka, ai ba matsala, ai ba matsala, ai ba matsala, to ko da matsalan ma mutum ba zai ganta ba. Kuma haka zai ci gaba ba zai kyautata tsakaninsa da Ubangiji ba kuma rayuwar karewa take yi, ita ba tsayawa take ba, tafiya kawai take yi. Tafiya take, tafiya take, tafiya take tana nannaɗewa ayyuka, bawa ba zai kyautata ba saboda an sanya masa aminci. yana ga cewa ai tun da shi yake musulmi ba matsala kawai in ya tashi a kiyama zai shiga aljanna cikin al'umma annabi yake ai annabi zai ceci al'ummarsa ai kaza da kaza to sai aka sanya wa mutum wannan tunanin zai samu aminci ne in ya samu aminci kuma alhali yana ci gaba da laifuka ba zai samu daman daina laifuka ba ballantana ya tuba kwatsam sai ya je kabari sai ya fara ganin abin da baya so to kaga ashe ka zauna da waɗanda za su dinga tsorata ka kana yi wa kanka linzami shi yafi alheri akan waɗanda za su sanya maka kwanciyar hankali a ƙarƙashin rumfa ta laifi wa qad fi sahihain hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim min hadisi usama bin zaid daga hadisin usama dan zaid hibbun nabi mun hibbin nabi annabi na sansa shi da babansa ƙala usama yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa yuja'u bir rajuli yawmal qiyama za a zo da wani mutum a ranar alkiyama fa yulqa fin nar sai a jefa shi a wuta saboda yayi laifi sai a ɗauke shi a jefa shi a wuta. Fatan dalika a katabu batsanihi, a katab jam'u ƙitbin, ƙitbu shi ne hanji, uwar hanji. To, fatan daliku sai ta burtso, ta fito waje, uwar hanji na cikinsa sai fito waje in an jefa shi a wuta. fayaduru fin nar sai dinga jujjuyawa a cikin wuta kama ya duru himaru birahahu birahahu kaman yadda jaki yake jujjuyawa da dutsen maburji raha dutsen nika ne wasu kan yi shi da katako amma dai mafi yawanci da dutse suke yi dutse a ƙasa dutse a sama yana da ƙofa a tsakiya inda ake zuba masa tsaba sai ya dinga gurza ta sai a sawa jaki shi kuma da ice jaki kuma shi an ɗaura masa yana kewayawa yana ta kewayawa kewayawan da yake shi ne yake gurza wannan abin nan ɗin tsabar da za a zuba sai dinga ɓarza ta yana niƙa ta to shi ne raha yadda wannan jaki yake ta kewayawa yake ta kewayawa ba kakkautawa to haka shi ma yake ta kewayawa hanjin nasa ya masa tike a waje guda kuma yana ta kewaye wajen yana ta kewaye wajen a cikin wuta Allah ka tsare mu fa yadufu bihi ahlun nar in wuta idan sun ganshi yana ta kewayawa sai su gane shi sai su zo sai su kewaye shi fa yaqulun in wuta sai su ce masa ya fulani ya kai wane ma asabak me ya same ka ne muka ganka anan alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ba kai ne ka kasance kana mana umarni da abu mai kyau ba kuma kana hana mu daga mummuna kaga ashe kenan mai wa'azi ya shiga uku matukar bai kiyaye ba Allah ka ba mu ikon kiyayewa sai su goranta masa ashe baka kasance kana umarni da kyakkyawa kuma kana hani da mummuna ba fa yaqulu sai wannan mutum yace kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi a ina kasance ina umartanku ne da kyakkyawa ku ku yi amma ni kuma ba na yi wa an hakum anil munkar fa'atihi kuma zan hana ku mummunan aiki ku kiyaye ni kuma sai na aikata to wannan shine sakamakon sa Allah ka tsare mu wa zakara al-imamu ahmad wannan malam ya fara kawo mana ne domin ya nuna mana fa yanzu waɗannan musulmi ne aiko wancan kama har mai wa'azi ne amma gashi Allah ya ce annabi ya faɗa Allah zai masa azaba me ya saka a za a masa azaba saboda yana saba umarnin Allah ga abin da Allah ya ce ayi ya ma faɗa amma kuma bai aikata ba ga abin da Allah ya hana ya ma faɗa amma bai kiyaye ba kenan wannan yake nuna ashe husnul zanni abi abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ne a nisanci abin da Allah ta'ala ya hana kuma waɗannan nassosi za su nuna mana ashe fa sifa ta gafara, sifa ta yafiya, sifa ta karamci da Allah ya siffanta kansa da shi ya ba wa kansa wannan sunan da aka su daga gare shi, ba su kaɗai ba ne, kuma akwai sifa ta intikami. Allah ya ce, Wallahu azizun, zontikam, kaga ya siffanta kansa da intikam, zontikam, ya ce, Inna minal mujrimina muntakimun, ya ce nabbi ibadi anni anal gafurur rahim wa anna azabi huwa al'azabul alim ashe na da azaba da ya aje to dole sai a dinga duba har waɗannan shine mutum sai ya samu linzami sai ya sanya zai daidaito a kayan hanya wa zakara al-imam ahmad min hadith abi rafi'in qala imam ahmad ibn hanbal ya kawo cikin musnadinsa hadithi ne hasan daga Rafi ibn Khadij ba Rafi ibn Khadij daga Abu Rafi kale yake cewa marwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil baqi'i Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shude ta baqi'a fa qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uffil laka uffil laka kai tonka kai tonka Abu Rafi'u sai ya ce fazanantu annahu yuriduni sai ne zaton cewa da ni annabi yake sai razana faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam da yaga abu rafi'i ya razana sai annabi ya ce la a a ba da kai nake ba walakin hadha qabru fulan amma wannan da muka wuce kabarin wane ne annabi sai faɗa yace kabarin wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na nuna masa abin da bai nuna wa mutane ba mu'jiza ce sai ba da labari to suna wucewa sai Allah nuna masa cikin kabarin wannan mutumin annabi kuma ya gane mutumin kuma ya ga yanayin da ake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce walakin hadha qabru fulan yace amma wannan kabarin wane ne ba'astuhu sa'iya ku ga wannan ko an dalani wannan lafazin ba'astuhu na aike shi sa'iyan dan ya je ya tattaro zakka kaga har ma shi envoy ne na annabi annabi ya aike shi na aike shi sa'iyan a matsayin sa'i ila ali fulan zuwa ga kabila kaza su suna jingina sunan kabila yawanci zuwa ga mutane wanda yake abul kabila sai a nasabta zuwa gare shi kamar a ce abu abu hashim ai banu hashim ko a ce banu abdi manaf kaga da sunan mutane ne shi yasa ce ila ali fulan fadalla namiratan sai yayi sibiran sibiran ko ya boye ya gululi sai ya boye namiratan wani bargo ne mai kaushi yana da zane-zane a jikin zanen baki da zanen fari shi yasa suke ce shi namira annamiru asali ai da musa ce shine annamiru to ana ce ma wannan nau'in saƙan namira ɗauwa kun san irin kayan da gwado tibi suke yi ai akwai wani gwadon su na gargajiya da suke yafawa haka ko har su hula da shi to kamar shigen wannan yake shi ne ke ce shi namira da fari ne da baki da fari da baki da fari da baki gwado ne kuma sai ba sha'awa sai ya ɓoye ba a sani ba fagalla namiratan shine annabi ya ce fadurri al'ana mithluha min nar a yanzu sai aka masa dir'u riga da kwatankwacinta amma na wuta aka sa masa yanzu gashi annabi ya ganshi a kabarinsa kasancewa yana tare da annabi amma tun da ya saba bai hana an masa wannan ba a matsayin ya zamanto izna ga 'yan baya kai kuma waye kenan da zaka yi kuma ka sha kai kuma waye zaka aikata laifuka amma ka ce wai kana husnul zanni billahi kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wata'ala yana nan ne a wajen bin sa abin shi to sai a kyautata zato Allah ka ba mu ikon kiyayewa wa fi musnadihi aiba har ilo ya zo cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal min hadith Anas bin Malik daga hadithin Anas dan Malik kala yake cewa kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marartu laylata usriya bi ala qaumin tuqrabu shafahuhum bi maqarib min nar lokacin da annabi yayi Isra'i da Mi'raji yayin da suke tafiya da mala'ika jibril ya ga abubuwa ajaib nau'o'in mutane daban-daban ya gani annabawa ma ya gaggansu wannan a sama ta kaza wannan a sama ta kaza ya gagga annabawan da ya gani ba dukansu ba kuma ya faɗa cikin hadisi ya ga nau'o'in azaba da aka yi ya je har aljanna an nuna ma har gidansa har annabi ibrahim gashi tare da yara da suka mutu ba su balaga ba duk an nuna masa a cikin wani lambu ya ga wani dogon mutum kyakkyawa da yara da yawa to duk ya yi tambaya da aka dawo ya tattambayi jibril me na gani a waje kaza me na gani a waje kaza akwai nau'in azaba kala kala wajen guda bakwai ma a wani hadisi da ya jera Allah kamar na tsayar da kowace to shine nan yake cewa marartu lailata usriya bi na shuɗe a daren da aka yi isra'i da ni kaga ba shine yayi ba yi aka yi da shi ko tafiyar daren ai ba shi yayi da kansa ba zuwa aka yi aka ɗauke shi yasa aka ce subhanallazi asra bi abdihi Allah ne ya tafiyar da shi ya umarni malaika jibril ya zo ya ɗauke shi shi shi yasa ake cewa usriya kaga sai bina'in sa alaman lam yusammi aka yi tafiyar daraja ne to na shuɗe ala qaumin akan wasu mutane tuqrabu shafahuhum ana yanke musu labbansu eh ana kekkece musu labba bi maqarida min nar da almakashi shine miqrab jam'in sa maqarid da almakusa na wuta sai a kama leɓen sai a yanke da almakashi na wuta wannan ma a yanke leɓen ya sake tohowa kuma a sake sanyawa a yanke continuous abu ne fa qultu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai nace man haula su waye waɗannan ya jibril qalu ko kuma wanda suke tare da shi kenan tunda ya kawo shi a sigar jam'i sai suka ce masa khudaba'un min ummatika min ahli dunya masu huduba ne a cikin al'ummominka daga mutanen duniya ma'ana masu wa'azi masu wa'azi ne daga cikin al'umarka a mutanen duniya. Kanu ya amurunan nasa bilbirri sun kasance suna umartan mutane da ɗa'a wayan sauna an su kuma suka manta kawunansu ba sa kiyayewa, afala ya akilun shin ba za su yi hankali ba? Allah ka ba mu ikon kiyayewa. Allah kada ka sanya abin da muke faɗa ya zama hujja a kanmu. Wannan shi ma hadithi ne? wanda yake sahih duka a hadithan ana ɗora su a kayan ma'auni na Sheikh Nasiruddin Albani. Wafihi aiban har ilau ya zo a cikin musnan na Imam Ahmad min hadithihi shi ma dai daga hadithin Anas dan Malik Allah ya yarda da shi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Lamma urija bi lokacin da aka yi mi'iraji da ni, marartu bi ƙaumin na shuɗe ga wasu mutane, lahum azfarun min nuhasin suna da faratu na baƙin ƙarfe, yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum suna ƙwarƙwatan naman fusakensu da ƙirjinsu. su kuma azabar da aka sa suke wa kansu kenan fa qultu sai na tambaya man haula ya jibril su wane ne waɗannan kuma ya jibril fa qala sai yace haula alladhina ya'kuluna luhuman nasi waɗannan su ne wanda suke cin naman mutane wa yaqa'una fi a'radihim suke afkawa cikin mutuncin mutane kaga sai aka kawo shi a matsayin asalin cin nama ɗin ba wai a hausance ba, kamar naman ne suka yanka suke ci. Ai, Allah ta'ala ya kawo tashbihi ko? Almushabbihu lahu kuma almushabbahu bihi. Da aka ce, menene cikin suratul hujurat ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarhitumuhu wattaqullaha to ku ji tsoron Allah tunda ba za ku yi wancan ba kuna kyama to kar ku yi wannan din ba domin idan kuka yi gulmar mutum kamar kun sa namansa ne bayan ya mutu kuna yankawa kuna sawa a baki to shi saka a nan wajen sai jibril ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam an sa tamkan naman ne da gaske suke dauka suna ci tsoka tsoka sai aka ce ha'ula'i allazina ya'kuluna luhuman nasi waɗannan su ne wanda suke cin naman mutane, wa ya ƙa'una fi a suna afkawa cikin mutuncinsu, to su kuma nau'in azabar da ake musu kenan, azaba ne na barzahu fa, ba ya azaban cikin wuta ce ba, azaban barzahu. Wallahu alam, shi ma wannan hadithin ya sahih. Wa fihi aidan, har ilo ya zo a cikin musnad anhu shi ma daga Anas dan Malik kale yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kasance yukthiru an yaqula yana yawan fadan ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik annabi na yawan fadin haka ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka kar ta kauce mu ma muna roƙa يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فقلنا انا سيce sai muka ce Musa habba ya rasulullah ya manzon Allah amanna bika wa bima ji'ta bihi mu fa mun yi imani da kai mun yi imani da abin da ka zo da shi na musulunci da sakon Allah fa hal takhafu alaina yanzu ashe kana tsorace mana kar wani abu na azaba ya same mu kana na'am sai annabi ya ce eh don Allah idan akwai wanda zai samu aminci daga azabar Allah suwaye sahabbai to ga manzar hama ya ce ku ɗin ma ina tsorace muku me yasa ka yake tsoracewa ce innal quluba baina isbi'aini min asabi'illahi yuqallibuha kayfa yasha domin zukata baki daya baina isbi'aini a tsakanin yatsu guda biyu ne min asabi'illahi daga yatsun Allah yuqallibuha kaifa yasha'u yana juyar da zukatan yadda ya ga dama ina tsoron kada zuciyar taku ta juya zuwa ga wani abu na sabawa Allah anan kenan sai me sai abin da ake tsoron ya faru shi yasa yake kimsa musu wannan addu'a yake koya musu ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik kada yawaita yinta ashe kaga wannan yana nuna mana samun amintuwa da ubangiji binsa samun amintuwa da ubangiji a bishi fa ayyul fariqaina haqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun kaga mutum sai ya kiyaye addinin Allah an yi watsi da shirka an tsayi akan abin da musulunci ya bukaci a yi afa aminu makarallah wala ya amanu makarallahi illa alqawmul khasirun yanzu sun amintu ne da dabara da kamu na ubangiji makarin ubangiji to ba wanda yake amintuwa da makarin ubangiji sai masu hasara shi yasa kullum hatta bautar Allah yake so ka yi ta bainar khawfi war raja kana tsoro kuma kana fata a haka ake so kar ya zama tsoron ne kawai kada ya zama to fatan ce kawai a'a ai striking balance ana tsoro na azaba don haka tsoron zai sa ai taka tsantsan ana kwaɗayi na samun rahama to kwaɗayin nan zai sa a ƙara ƙaimi tsoro ya zama linzami kwaɗayi ya zama ƙaimi wannan linzami daga saƙo wannan ƙaimi wajen yin ɗa'a to kaga anan ne sai a samu a kai gaci Allah hayar da mu gaba ɗaya to nan da aka ce innal quluba baina isbi'aini min asabi illahi kaga wannan yana an yi isbati sifatul asabi'i lillahi ta'ala kuma irin wannan kullum muna nanatawa ayatu sifat wanda suka zo cikin hadisi ko wanda suka zo cikin qur'ani mutum zai gudanar da su ne yadda suka zo din bila takyifin wala ta'tilin wala tashbihin bila takyifin wala tashbihin wala ta'til karka ce yaya abin yake kar kuma ka kamanta laisa ka mithli shay'un huwa samiul basir sannan kuma kar kai kokarin korewa saboda tsoron wai kar ka kai kamanceceniya duk wanda ya ta'dil bai yi ta'dili ba sai da ya tashbih dan kamantawan ne yasa ya kore amma in har ba kamanta ba za a kore ba amma kuma za ka ambace su yadda aka ambata. Wafi aidan anhu har ila kuma du, a cikin musnad daga Anas ɗan Malik, anna Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam ƙala li Jibril, maza Allah sallallahu Alaihi ya ce wa mala'ika Jibril, Mali lam ara Mika'ila bahikan qattu me ya saka ban taɓa ga mala'ika Mika'ilu yana yin dariya ba. Annabi ya ce duk lokacin da ya gan shi bai taɓa ganinsa yana dariya ba. ƙala sai jibril ya ce masa ma da hika mun bi khuliqatin nar ai tun lokacin da aka halicci wuta bai taɓa yin dariya ba amma dai wannan hadisi amma wani Sheikh Nasir dan Albani ya ce hadisin ya da'ifi wallahu a'lam wa fi sahih Muslim ya zo cikin sahih Muslim anhu shi ma daga Anas dan Malik kale yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli nar za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya a duniya ba wanda ya kai shi jin daɗi amma daga cikin ‘yan wuta kuma waɗanda a kiyama aka yi destinin za su shiga wuta amma fa shi a duniya ba wanda ya kai jin daɗi a masu shiga wuta sai a zo da shi kaga nan wajen kenan sai kai ta tunanin manyan ‘yan wuta, su fir'auna, su ƙaruna, ko su namarod, su abu jahal, da duk wasu manyan ‘yan wuta dai, wanda ba wanda ya kai shi jin daɗin duniya a cikin ‘yan wuta, za a zo da shi. Fayus bagufin nari sabaga lokacin da aka yanke masa hukunci sai a zo sai a rina shi a cikin wuta rinawa guda daya fa yusbagu fin nari sibghatan sai a kaman tsomawa kenan shine rinawa a dan tsoma shi a cikin wuta tsone daya sai a fitar da shi thumma yuqalu lahu sai a ce masa yabna adam har wa aita khairan qattu ya kai dan adam tunda Allah ya halicce ka da duniya har zuwa yanzu ka taba ganin wani abu na dadi ka taɓa ganin wani alheri wani jin daɗi hal marwa bika na'imun qattu wata ni'ima ta taɓa bijiro maka tun da kake yi tunani fa ya ƙulu sai ya ce la wallahi ya rab ce a'a wallahi ya ubangiji na ma'ana tun da yake bai taɓa jin daɗi ba tun da yake shi bai taɓa ganin ni'ima mama bai ma santa ba wannan tsomen da aka masa ya mantar da shi wancan yanzu ba ku gaba ko a duniya da ma mutum yana cikin duniyar yana cikin nishaɗi da jin daɗi ya jin daɗi idan wannan nishaɗin ya kau tashin hankali ya same shi da talauci da jinya kuma aka ɗau lokaci ana yin wannan sai ya manta ma daɗin da ya ji a baya ko ba haka ba ne sai ya ga kaman shi dama bai taɓa ma morewa ba duk da zai iya tunowa zai yi waiwaye ce an ji daɗi a baya amma gani yake yanzu kamar fashi bai taɓa ji ba to shi wancan mantawa ma zai gaba ɗaya haka nan wanda yake cikin wahala idan Allah ya tsoma shi a cikin daula kuma ya samu jin daɗi sai ya manta ma shi da ya taɓa zama talaka mantawa ma zai yi na taɓa ganin wani doki wata shekara kuma a nan garin ne dokin ɗan ramamme dai yana ɗan samun abinci dai sama-sama ka san doki shi mai cin abinci ne ya fi san inda zai ci abinci shi kenan sai aka saye shi wani mai hali sai ya saye shi to an saye shi an zo za a yi hawan sallah shekarar da aka saye shi ba a fi ɗan lokaci lokacin bai tsayi ba kawai azumi ya zo lokacin da aka zo wucewa ta ƙofar gidansu turjewa yi ya turje yana ta haniniya ya gane gidansu saboda lokacin ba wata biyu ko uku da sayansa ba aka dai wuce da shi haka wallahi Allah cikin ikonsa da shekara ta kewayo a lokacin ana shan wahalar abinci amma su zazzage musu buhun dawa ake tsababbe a kawo musu biskit a sa musu a sa musu wasu abubuwa da jin daɗi doki ya zama kaman ba shi ba ya zama ƙato wallahi shekara ta kewayo ko waiwaye bai yi ba bai ma waiwaye gidan nasu ba haka ya wuce yana taran gwada abinsa ya manta dabba ma wake ya manta to duk daɗin da mutum ya je a duniya a kiyama in yaje wallahi tsome ɗaya in an masa a cikin wuta ya manta da shi kwata-kwata. Sun mayu lahu, ina wajen ne, wa yi bi a shaddin nasi bu'usan fi duniya min ahalil janna, kuma za a zo da wanda ya fi kowa wahala, shan wahala, fi duniya, domin alba'as zai iya ɗaukan ma'anoni da yawa. a fassara shi wahala kawai zai iya ɗaukan jinya zai iya ɗaukan tsanani wanda ya fi kowa shan wahala a duniya min ahalil janna amma kuma daga cikin ‘yan aljanna cikin masu shiga aljanna ba wanda ya sha wahala rayuwar duniya kamar sa shi kuma idan an ɗauko shi fa yusbagu fil jannati sibgha sai a tsoma shi a cikin aljanna tsome ɗaya ya dan ji daɗin aljanna dan haka kawai a sashi shi kenan sai a cire shi wa yuqalu lahu sai a ce masa ya buna adama ya kai dan adam hal ra'aita bu'san qattu tunda kake ka taba ganin wahala ka taba ganin tsanani hal marwa bika shiddatun qattu shin tsanani ya taba shudewa a rayuwarka tunda aka halicce ka fa yaqulu sai ce la wallahi ya rabb ce wallahi a'a ya ubangiji na ma marwa bi bu'sun qattu ai tunda nake wata wahala wani tsanani bai taba shudewa gare ni ba wala ra'aitu shiddatan qattu tunda nake ban taba ganin wani tsanani ba ni da ma cikin dadi nake ya manta waccan wahala saboda ni'imar aljanna Allah ka samu aljanna to kaga wannan shi ma yana ƙara nuna mana ashe sakamakon aljanna har ce nawa yake da shi na'am sakamakon aljanna harce nawa yake da shi bangare nawa yake da shi bangare biyu mana ba haka bane fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir haka aka ce faminhum shaqiyun wa sa'id فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد dama ɓangare biyu ne ai ko dai wanda zai je aljanna ne Allah ka samu a ciki ko kuma wanda zai tafi akasi wafil musnad har ilo ya zo cikin musnad na imam ahmad min hadithil barra ibn azib wani hadisi mai tsawo hadisin barra'u dan azib kala barra'u yake cewa kharajna مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار من فتتارد من زن الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل cikin janazar wani mutum min al'ansar daga cikin mutanen Madina, gawa ce, an fita da ita za a je a bisne ta a baƙi'a, fanta haina ilal kabar, sai muka tuke inda kabarin yake ana tonawa wala ma yulhad kuma ba a riga an gama tonawa ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san su ba irin namu bane ka san akwai gyara a yadda muke yin kabarin gaskiya akwai gyara wallahi da a ce masarauta za ta yadda da sai ta tara waɗanda suke tonan kabarin a makabarta ɗin nan tunda ita ta sa su ta amince sai a musu samina a ilmantar da su yaya tonan kabari yake abin da ya fi dacewa kenan a ƙarƙashin masarauta ga malamai nan da ake da su a kira su limamin gari da sauran zo su koya musu yaya ake yi a shari'a amma gaskiya yadda ake tonan kabari akwai gyara kaga fa wani kabarin fa baya wuce haka tsayinsa gaba ɗaya ko gaba ɗaya tsayinsa baya wuce haka wani hakan nan ba ko yana wucewa sai a yi haka ko ko ko uwar ma gaba ɗaya wani baya kaiwa haka uwar kamar haka take sai kuma nan ɗin sai ya tona yar ko to wannan ba haka ake tona kabarin ba annabi ya umarni ganin tonan kabarin ce wa amaku mai imaki malamai da yawa suke bayani mafi karancin takadiri da waɗansu malamai suka bayar a cikin shi ne suka ce a yi zuwa ga cibiyar mutum wasu kuma cewa suka ce a yi shi tsayin mutum mafi yawancin kaburbura haka suke yi to kaga su ba shakku suke yi ba suna yin lahadu ne ko da shakku za a yi uwar a tona ta tai ƙasa tukunna sai a tsaga yar a can ƙasa sai a rufe yanzu an san babban rami a sama da za a cikace shi in kuma lahadu ne dama babban ramin za a yi sai a je can kasan ta kusurwan a kirbila sai a tona kogo so idan an saka shi ma an rufe haka in ka leƙa ba za ka komai ba rami kawai za a gani dan an sa shi ta cikin kogo sai a rufe kaga ko kura ce ta zo ba za ta iya kaiwa inda abin yake ba yanzu idan ka je ka misali yanzu kamar kasashen larabawa yar karamar kuranga ake sakawa in za shi kabarin sai ga wata yar kuranga haka yar karama saboda ba abu ne wanda zaka daka tsalle ka fito ba dan ni dan ganin kwakwaf da naje aikin haji sai da na sai da na aka raka gawa an je gindin kabari dan naga ya yake hakikatan ake yin lahadu da gan shi ganin ido ba karatu kawai ba na mika musu bulo ne ma kuma karantawa nake nema na ga ya hakikanin abin yake to kaga ana sa imaki shi saka kuma sannan su wajen su kaga suna da yana dutse shi yasa ba lokaci guda ake yin kaga yanzu mu na mu shafshaf kawai an riga an yi an je da gawar ba tona kabarin ba ma cikin minti biyar an gama tono saboda ma sama sama ake yi tebur ake sa barin ma yanzu da damana kawai dan da tebur za a shiga an dan ɗebe kasa an dan ɗebe kasa eh yayi daidai yayi daidai shikenan sai a zo sai a sa mutum shi yasa kowace shekara sai an gyara kabarin kowace shekara mai martaba sai ya yi gayya a je a kyara kabarin don da ba a yi mai kyau ba yana firmawa ruwa ya shiga daga ruwa ya zo ya zagonye sai ya firma gafiya ta zo shi kenan ta kai zuwa jikin gawa ba haka ya kamata ba Allah sa a gyara to barawo dan azib yace ba a kammala to nawa ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna wajalasna haulahu sai muka zauna muna kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka hana shine in an je da gawa ana rike da ita alal aktafi a kayan kafadu tunda su akan kafada ake dauka ba a mota ba ana dauke da shi akan kafadu mutane ba za su zauna ba har sai an ajiye ta hatta tuba'a in an ajiye ta to shine mutane za su iya zama amma sai dai ku tsaya in ana rike da ita ka faɗa sai an sauke ta to kaga nan kenan zamu fa'idanta da cewa wala Allah an sauke ta ne shi ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna kafin a gama tona kabari yace wa jalasna haulahu sai muka zauna kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka an ka anna ala ru'usina tayra kai ka ce tsuntsaye ne a kawunan mu wallahi sahabbai ladabin da suke a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka siffanta su kaga yadda shi barla'u ya siffanta yadda suke a gaban annabi kai ka ce tsuntsu ne a kansu me aka fahimta a jiki nutsuwa nutsuwar da ta kai gaya motsi ma ba sa yi wato tamkan suna zaune ne tsuntsu ya zo ya tsammata wani kutittire ne ya zo ya zauna a kansu kaga in in baka son tsuntsun ya tashi ba za ka yi motsi ba dan daga kayi motsi ko har kai za ka so sakunne tsuntsu zai gudu to shine kwatance wato akai gayan nutsuwar da suke yi shine suke kwatance kai ka ce tsuntsu ne zauna a kansu ba sa so ya tashi ladaban da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi udun yankuthu bihi fil ardi a hannun annabi kuma akwai wani dan itace haka yankuthu bihi al arda sai yana dan tonan kasa da shi ma'ana kaman a ce kana zaune haka kana dan tunani sai kana ɗan kwakwatan ƙasa, ba wai don kana nufin kai rami ba. Farafa a ra'asa wucin sai annabi ya ɗaga kansa faƙala sai ya ce, Ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi tsaron Allah daga azaban kabari, Allahumma inna na'udhu bika min azabil qabr Annabi sai dai faɗa sau biyu ko sau uku. Ista'izu billahi min azabil qabr kaga wannan yana tabbatar da cewa akwai azaban kabari ko sun makala sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal abdal mu'mina lalle fa shi bawa mumini idza kana fi qita'in min ad-dunya in ya kasance zai katse daga duniya wa iqbalin min al-akhirah kuma ya doshi lahira lokacin mutuwa nazala ilaihi mala'ikatun min as-sama' mala'iku za su sauko gare shi daga sama, bidul wujuhi masu farar fuska. Mala'iku ne kyawawa masu haske masu farar fuska za su sauko masa daga sama. Ka anna wujuha shamsu, kai ka ce fuskokinsu rana ce saboda walƙiyar da take yi, ma'ahum kafanun, tare da su kuma suna ɗauke da wani likkafani, min akfali ahalil janna. daga likkafani wanda ake sanya rayin ‘yan aljanna a ciki. A nan duniya za a maka naka, to rayin fa a gangar jikinka aka yi mawancan, rayin fa shi ma yana da nasa likkafanin. To sai a ɗauko daga cikin likkafanin aljanna shi za a ciri rayin mumini a saka a ciki. Wa hanutun min hanutil janna da kuma tirarai daga cikin nau'in tiraren aljanna. hatta ya jilisu minhu maddal basar mala'ikun nan idan sun zo sai su jajjeru su jajjeru su zauna tare da shi maddal basar iya gani ma'ana mala'ikun suna da yawa masu taryansa ne masu masa maraba yanzu zai je zuwa ga kiyama innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula إن الذين آمنوا أه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min gafurir rahim Allah ka samu a cikin su to mala'iku za su dinga sauka suna musu albushir suna rarashin su to don haka za su zauna maddal basar thumma yaji'u malakul mauti wannan fa awanu awanu malakul malakul malakil mauti ne mataimakansa ne za su zo to can sai bayan sun zo suna ɗauke da wannan likafan sai shi ko mala'ikan mutuwan ya zo shine komandan su hatta ya jilisa inda ra'asihi har sai ya zauna jikin kan wannan mamacin da za a amshi ran nasa mumini fa yaqulu sai ya ce masa ukhruji ayyatuha an-nafsul mutma'inna maza ki fito ya ke wannan rayi mai nutsuwa wadda ta nutsu wajen bin Allah ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allah ka samu a cikin su ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan ki fito mana zuwa ga gafara ta ubangiji da wata yarda domin yardar Allah ita take sa mutun shiga aljanna da falalarsa fatakhruju rayin idan ta ji haka sai ta fito da kanta tasilu tana silalowa kama tasilul qatratu min fiyi sika kamar yadda ɗigon ruwa yake silalowa min fiyi sika daga bakin salka ka san idan last drop ruwa na ƙarshe a bakin salka tunda salka fata ce ba roba ba roba ce ruwan zai gangaro a guje ko da last drop ne a guje zai zo amma tun da wannan salka ne salka fata ce fatar kuma ta tsotsi ruwan don haka last drop ɗin da zai fita a hankali zai dinga fita a hankali zai dinga fita har sai ka ga bakinsa yana yi kaman ba zai sauka ba can a ƙarshe in ya taru ya yi yawa sai kuma ka ga ɗis ya yi ƙasa ko to haka ran mumini zai fita wannan shitati na shita ke a hankali cikin sauƙi kama tasilul qatratu kama yadda dugon ruwa yake silalowa min fiyi sika'i daga bakin salkafa ya akhudha malakul mauti sai amshirayi kaga nan ne yake fitowa da kansa ba jawo shi ake ba fa idza akhadha idan malakul mauti ya amshiran lam yad'uha fi yadihi su waɗannan mala'ikun a awanuhu ba za su bar shi a hannunsa ba tarfata ainin ko da kiftawar ido hatta ya akhudhuha ma'ana yana amsaran da yaga ya tare ta su kuma za su amshe ta fa yaj'aluha fi dhalika al-kafani sai su sanya ta a cikin wannan likafani na yan aljanna wa fi dhalika al-hanuti su sanya ta a cikin wannan tiraran wa yakhruju minha sai ran ya fita daga ciki ka atyabi nafa wato abin da yake fita wa yakhruju minha ka atyabi nafhati miskin abin da zai dinga fita daga jikin wannan likafani mai wannan turaren ka atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi tamkar mafi dadin almuski da za a samu a ban kasa turaren da yafi kowanne kanshi da za a samu a ban kasa to tamkar haka kanshin yake fita fa yas'aduna biha mala'ikun nan sai su hau sama da wannan ran tana lullube cikin wannan likafani tana wannan ƙanshin. Fala ya muruna biha ala mala'in min mala'ikati sama, ba za su shuɗe cikin wasu jama'a daga jama'a na mala'ikun da ke sama ba, illa ƙalu, face sai mala'ikun nan sun ce, Ma hazihir ruhi ɗayi ba, wani rayi ne wannan mai kyau mai tsafta mai daɗin ƙanshi, a ɗayi ya tara waɗannan abun. mai tsafta mai daɗin ƙanshi. Fayakulun su waɗannan mala'iku sai su ce, Ruhu fulani bin fulani, sai su ce rayin wane ne ɗan wane, ruhu magaji bin Sulaiman bin Ali insha Allah Allah ya Allah ya tabbatar mana to misali sai su faɗi haka فيقولون روح فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا da mafi kyawun sunayensa da aka kasance ana kiransa da su a duniya hatta yantahu biha ila sama'i duniya har sai sun tuke da ita zuwa ga saman duniya fa yastaftihuna lahu sai su nemi a buɗe ma wannan rayin ƙofa fa yuftahu lahu sai a buɗe masa ƙofa, fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha waɗanda suke mafiya daraja muqarrabun a cikin kowace sama ba duk mala'ikun ba waɗanda suke mafiya daraja na kowace sama sai su mata tashyi'i rakiyan gawa kenan daga kowace sama muqarribuha waɗanda suke mafiya daraja ila sama illati taliha su za su raka ta har zuwa ƙofar saman da take kusa da ita wato sama ta ɗaya za su musu rakiya har zuwa bakin ƙofar sama ta biyu hatta yantahi bihi ila sama isabi'a haka za a yi ta yi cikin sammai sammai har sai an tuke da shi zuwa ga sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah madaukaki ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku rubuta sunan bawana ko ku rubuta rubutun bawana fi illiyin a cikin illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun kaga an gaya mana me illiyin wani littafi ne mukarrabuna mala'ikun kusa da Ubangiji su ne suke shaidawa a kayan abin da ke rubuce a ciki. Ta yanta hibihi ila sama'i sabi'a, ko fa ya Allahu azza wa jalla uktubu kitaba abdi fi illiyin wa a'iduhu ila al'ardi sai Allah ya ce ku maida shi kuma zuwa ƙasa, yanzu an yi rakodin ɗinsa a can. Fa inni Allah zai tabbatar da cewa lalle ni min ha khalaqtuhum daga ƙasa ne na halicce su wa fiha u'iduhum kuma cikin ta ne zan maida su wa min ha ukhrijuhum kuma daga cikin ta zan fishe su taratan ukhra karo na daban in za a tashi kenan qiyamus sa'a min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra qala annabi ya ce fatu'adu ruhuhu in an dawo da shi ƙasa to sai rayinsa ya dawo jikinsa fa ya'tiyahu malakani sai mala'iku guda biyu su zakke masa fa yujlisanihi mala'ikun nan za su zaunar da shi fa yaqulani lahu za su ce masa mar rabbuka wane ne ubangijinka fa yaqulu sai ya ce rabbi Allahu azza wa jalla Allah ne Ubangiji na shi ne Allah ma'abucin buwaya da ɗaukaka, Allah ka tabbatar da furucinmu yayin tambaya. Faya ƙula ne lahu sai su tambaye su ce, Ma dinuka menene addininka, faya ƙulu sai ce, Diniyar Islam, addini na shi ne Musulunci. Faya ƙula ne lahu sai su kuma ce masa, Ma hazar rajulin lazi bu'itha fikum, shin wane ne kan mutumin nan da aka aiko cikinku, faya ƙulu sai ya ce, huwa Muhammadun Rasulullah shi ne Muhammad manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Fayakula ne lahu sai mala'iku guda biyun na su ne fa munkar da nakir za su ce masa, wa ma ilmuka menene masaniyarka. Ma'ana daga ina ne ka samu wannan ilimin naka fa ya sai ce karatu kitaban lahi. na karanta littafin Allah ne azza wa jalla fa amantu bihi na imani da littafin Allah wa saddaqatu kuma on gaskanta fa yunadi munadin min sama wani mai shela daga sama sai ya kira an sadaka abdi bawana ya faɗi gaskiya fafrishuhu min aljanna kuma sa shimfiɗa tun daga cikin aljanna wa albisuhu min aljanna ku tufatas da shi daga cikin aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku buɗe masa ƙofa zuwa ga aljanna ba abu ne wanda za ka yi kiramin ɗinsa ba sau nawa mutum zai riƙe abu amma daga lokacin da zuciyarsa ta kaɗa ya manta ba zai ƙara tunowa ba sai bayan wannan episode ɗin ya wuce ba abu ne wanda za ka yi kiramin ba ka riƙe sai wanda Allah ya datar da shi shi saka ake roƙa ma wanda ake gawar da ake mata sallah cikin addu'ar da ake akan ce Allahumma fabbit inda al-mas'alati mantika ya Allah ka tabbatar da furucinsa lokacin za a yi tambaya. Allah ka tabbatar da furucinmu. Shi ne Allah ya ba da garanti ya ce, Sabbitin lahun lazina amanu, bil ƙauli sabiti fil hayati duniya wa fil akhira, wa yi billun lahun zalimin, wa ya fa'alun lahu ma sha. Allah yana tabbatar da waɗanda sun kai imani. Bil ƙauli sabiti, su tabbata da magana tabbatacciya, kalmar la ilaha illallah fil hayatid duniya a nan rayuwar duniya za su tsayu a kanta wa fil akhira haka na a barzahu ba wai ranar lahira ba ana nufi akhira barzahu Allah zai tabbatar da furucinsu sai ce wai billullahu zalimin amma azzalimai Allah yana batar da su ba za su iya faɗa ba ba za su samu alƙawlu thabit ba to don haka shi wannan zai faɗi magana wacce take tabbatacciya za a masa wannan albushir ku bude masa ku bude masa bayan wasu shekaru in ka je ka tona kabari zaka ga yaro dudduge babu komai sai kasa kuma an ce za a yi zaba an ce za a yi jin daɗi ya lamarin yake nan kabarin ne koko ina ai alaka ce Allah ya sanya tsakanin gangan jiki da ruhi gangan jiki kai ka san shi yatsu ne da hannaye da idanu da kunnuwa da kai da ƙafafu da tumbi da sauran abubuwa su kuma suna samun jinya za su iya girma za su iya motsewa shi saka ake haifan yaro yana ƙarami jikinsa da tafshi bai san komai ba wallahu allazi akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida da haka har mutum kuma ya girma kuma yana da buƙatar abinci da hutu da bacci da makamantansu har kuma da ya ƙarshe sai ya zo ya dinga tsoma raiwa ko da ba jinya ba ne saboda tsufa fatarsa ta yaushi kuma har mutum ya zo shi ya mutu sai kuma zo a sanya shi a cikin kabarin jikinsa ya kumbura shi kenan ya fashe ya wari sai tsutsa ta zo ta dinga cinyewa jiki kenan amma ruhi fa me ka sani game da shi alaƙa ce Allah ya sanya da ɗan yana jiki amma sai Allah ya ce ma tun lokacin da ya kai wata hudu ake aikawa mala'ika jibril fa yunfakhu fihi ruha fa yursalu alai ilayhi malaku a turo da mala'ika ba lalle jibril ba a turo da mala'ika wanda aka wakkala da busa rai sai zo ya busa masa rai kuma tun a lokacin kake jin motsi uwa take jin motsi kuma ake iya gane motsinsa kaga an sa ruhi to me ka sani game da ruhi jiki dai ka san jiki za kuma ka iya ganin jiki za ka iya magana a kan jiki, shi saka idan an samu tsaga a jiki sai ka zo sai ka ɗinɗinke, a kai likita sai ya haɗa fata da fata sai ya ɗinke har ma zai iya tsaga cikin ya dubo wata jinya ya tsame ta. Ɗan adam ya san jiki amma ruhi fa me ya sani game da shi. Wa yas'alunaka an ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ba a san komai game da ruhi ba sai ɗan kaɗan abinda Allah ya nufin faɗa. Wani abu ne wanda ilimin sai na wajen Allah. don haka alaƙar da Allah ya sanya a tsakanin jiki da ruhi yanzu kuma lifespan ya riga ya katse ajali ya zo Allah ya ce ruhin zai departin da gangar jikin iya rayuwar da za a yi a nan duniya ta kare amma ruhin fa yana nan dama kafin a halicci jikin ruhin yana nan yana nan cikin alamar zur shi ya saka a tsatson annabi adamu ake har aka yi alkawari da Allah subhanahu wataala ya ce alastu bi rabbikum qalu bala shahidna ba ni ne Ubangijinku ba mai halitta ku mai muku kaza da kaza suka ce haka ne ya Allah mun shaida. Tun da dama ka yi ruhinka yana nan, yanzu sai aka ɗauko ruhin naka sai aka sanya jikin gangan jiki, ka zauna a duniya temporary zaba, yanzu alaƙar ta ƙare an cire ganga jikinta na ruhin da a ina yake za ka iya tuna me ya faru ga shi kafin a sanya shi a gangan jikin to yanzu da alaƙa tsakaninsa da gangan jiki ta ƙare ina ka san za a kai shi an ce akwai azaba akwai daɗi hakan ne akwai don a nuna maka iliminka na ruhi takaitacce ne a nan duniya kana zaune sai Allah ya cire ruhinka wani ɓangarensa Allahu alladhi yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha sai aka kawo ismu tawaffa Allah yana karɓar rayin bawa a lokacin da ta zo mutuwa wadda kuma ba mutuwa bane yakan karɓi rayin ta a cikin bacci sai mutum ya kwanta yana bacci bai san me ke faruwa ba gashi ana tsaye akan ka amma baka sani ba kuma ranka yana nan amma kai fa baka san me ke faruwa ba kuma ran naka yana jikinka kuma hakan ma har ran naka wani lokaci yakan yi karambani wani bangaren sai ya fita sai ka je ke mafarki kawai ga kura ta tare ka ta bude baki za ta cinye ka sai ka farka sai ka zuciyarka tana buga tik tik ko kuma kawai a cikin wani kogo sai ga ifritu kana gudu yayi haka zai kama ka kana innahu min sulaiman wa innahu bismillah sai ka farka sai kuma ka ji zuciyarka tana bugawa tik tik tik wani ma sai ka ga yana zufa wani sai ga jikinsa yana karkarwa kuma akan gadonka kake a ɗaki to me ya faru ashe akwai wani ilimin da yake kai an kuntata maka baka san shi ba shine ruhi to ruhin shi za a adana a ranar alkiyama kuma za a yi wani gangar daban ta el angelna daban ta yan wuta daban to don haka akwai azaba da aka ce za akwai azaban jin daɗi a kabari to akwai jin daɗi a kabari gaba nake so mu kai shi saka ban tsaya ba ba hadisin zan gama gaba ɗaya ba yan aljanna zan ambata mana da fatan Allah ya samu a ciki gaba ɗaya to shine annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace fa ya'tihi min ruhiha wa tibiha min ruhiha ba ruhiha min ruhiha wa tibiha sai ababe mai daɗi farauhun wa raihanun nishaɗi kenan sai wani abu daga cikin nishaɗin aljanna wa ɗibiha da ƙanshi na aljanna sai ya zo mutum yana cikin kabarinsa wa yufsahu lahu fi qabrihi sai kuma a yalwata masa cikin kabarinsa madda basarhi iya faɗin ganinsa babu kunci qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yatihi rajulun hasanul wajhi sai wani mutum kuma ya zo masa tunda yanzu an buɗa masa waje ya zama ƙato ga daɗi ga nishaɗi sai ga wani mutum ya zo masa mai kyakkyawar fuska hasanu siyabi mai kyakkyawan tufafi ya caɓa ado ɗayyibur rihi mai ƙanshi a jikinsa fa ya kula sai ce abshir billazi yasruka albishirinka da abin da zai faranta maka hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu wannan shine wunin da ake maka alƙawari zai zo bisa haƙurin da kai ta yi wajen bin Allah, ba ba ka son morewa ba ne, ka yi wa kanka taƙunƙumi ne don kar ka faɗa abin da zai fusatar da Ubangijinka don wannan rana, albishirinka a yau, abu ya tabbata, haƙuri ya yi riba, fa ya ƙulu lahu sai shi wannan mamaci mumini sai ya ce, man anta, kai ɗin wane ne, fa wajihuka alwajihu alladhi yaji'u bil khair domin fuskar ka fuska ne ta mutumin da ya zo da alheri ba na ga akwai sharri tare da kai fa ya kulu sai mutumin ya ce masa ana amaluka salih ni ne ayyukanka masu kyau din nan da kai sallar kan nan da kai ta akan lokaci bisa ilimi don neman yardar Allah azumin kan nan da kai domin Allah sadakan nan taka da kai sada zumuncin nan naka da kai dukkan dai ayyukanka wanda ka yi na kirki, to su ne Allah ta'ala zai fidda su a matsayin mutum da zai zo ya taya ma'abocinsa zama har zuwa ranar alkiyama yana ɗebe masa kewa yana nishaɗantar da shi. Ana amaluka salih, fa ya sai wannan bawa idan ya ga haka ya san albishir aka masa. sai ya ce, Rabbi akimi sa'a, Rabbi akimi sa'a, hatta arji'a ila ahali wa mali, ya Allah ka zai tsaye da alƙiyama mana, ya Allah ka tsaye da alƙiyama, na samu na koma na haɗu da iyalaina da muka bi Allah tare na koma cikin arzikina da kamun tanadi a aljanna ya san cewa an masa albushir Allah ka mana wannan albushir ya Allah Allah kada ka kama mu da laifin da muke yi abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu Allah da wanda muke kuskure Allah ya yafe mana ba ƙarshen hadisin ba kenan insha Allah wani mako kuma za mu ji ɓangaren waɗanda su kuma suke saɓanin mumini subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum